Hangen dala, hangen dala ba shiga birni ba.
Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaki a gefe guda kuma ya baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki la'akari da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sunana Abdulkadir Yusuf Gwarzo a tare da ni akwai abokin aiki Ahmad Rabiu Ja'en wanda da yardar Allah da shine zamu gabatar da shirin hangen dala na wannan lokaci. Ahmad barkanka da wannan lokaci.
Malam Abdulkadir yau ya za mu hango dalan ne.
To ga ta nan dai muna ta hangen takadi dai tun da fari da yadda 'yan siyasa suka fara baje kolin su kafin mu kai ga sanya wa al'umma batutuwan 'yan siyasar.
Kafin sannan mu fara kallon ya tsarin ma kotuna suke duba da a yau din nan kotun koli ta yanke hukunce hukunce.
Hukuncin nan da ake dakon yanke shi a yau kenan ta tabbata dai kotun kolin yau ta riga ta yanke shi tsakanin Abba Kabir Yusuf da kuma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
Haka kuma kotun a yau ta yanke hukuncin jihar Sokoto inda Ahmad Aliyu na jam'iyyar APC ya shigar gabanta yana kalubalantar nasarar Aminu Waziri Tambol na jam'iyyar PDP.
To jayin ka san dai haka abin yake duk lokacin da aka ce an riga an gudanar da zaɓuɓɓuka idan ba ku gamsu ba kukan kai ga kotuna daban-daban fara daga kotun ita ƙorafe-ƙorafen zaɓe.
Zuwa kuma har ita kanta kotun ɗaukaka ƙara da kuma kotun koli wadda ake cewa wai daga ita sai dai haƙuri.
Ka san idan ta riga ta yanke hukunci to shi kenan an riga an gama kenan babu wani guri da aka sake kai ƙara.
To ka san dama batun shari'a batu ne da yake hawa-hawa daga daga wannan kotun sai wannan kotun inda watakila idan mutum ya fara kaiwa ko kuma idan dan takara ya fara kai kararsa gaban kotun karɓar korafe-korafe watakila ba a samu nasara ba a gangara zuwa ga kotun ɗaukaka ƙara daga nan kuma a gangara ma watakila zuwa ga kotun koli haka ne take faruwa kusan a makon da muka yi ban kwana da shi hakan ta faru a jihar imo inda gwamnan jihar imo na wancan lokacin emeka ehedioha na jam'iyyar pdp ya samu nasara a kotuna guda biyu kana kuma kotun ƙarshe aka bawa shi sanata hope ozodinma eh kaga ga wannan ma wata 'yar manuniya ce game da yadda shari'a take tafiya a wannan ƙasa. Akwai lauyan nan barista Aminu Mahmud Darma wanda ya kalli yadda tsarin kotuna ma suke a Najeriya da kuma yadda ma ake bi a gabatar da shari'u.
Ka san wasu a gefe guda suna ganin cewa fa kamar yadda kotunan Najeriya suke gudanar da al'amuransu akwai ayat tambaya.
Eh to bare mu ji abin da barista Aminu Mahmud Darma yake bayyanawa.
tsari kuma irin na harkar shari'a ta 'yan siyasa misali na gwamna kaga an fa'i tribunal ake fara constitution wannan tribunal din aka hada ta za ta zauna ta ji shari'a kamar yadda ta ji shari'a a nan kano aka ji wannan shari'a daga nan gurin to sai a dauka in aka gama yanke hukunci duk bangaren da bai gamsu ba sai a tafi court of appeal to ita court of appeal za ta zauna ta zauna ita ma za ta saurari wannan karar to da inda ita ma aka gama ta yanke hukunci wanda bai gamsu da wannan hukunci da aka yi sai a ɗaukaka karar zuwa supreme Supreme Court. To Supreme Court ita ma za ta zauna da nazari akan misali tribunal mai ta yi da jawabanta ta duba Court of Appeal mai ta yi da kuma hukuncin da ta yanke. So in ta ga da matsala za ta ba da ra'ayinta na cewa wannan hukunci ya yi ko kuma bai yi ba sun soke shi. Saboda haka wannan shine tsari na hierarchy wato dokoki da gida-gida na shari'a da muke da su a jihar Kano. Idan magistrate ta ba da decision za a iya amfani da wannan decision magistrate ko su yi amfani da shi wurin tafikar da hukuncinsu. So kowace ce sama take da wata misali high court sama take da court uh, magistrate court court of appeal sama take da high court supreme court sama take da court of appeal haka suke daki daki kuma kowanne ta huruminta da karfinta kamar yadda suka zo a tsari sannan kuma game da inganci da sahihanci na shari'a wani lokacin shari'a tana zama abu kaman sabanin hankali wani sai ka ga ina kallon kaman ai babu tsarki a cikin tsarin tafikar da shari'a wasu kuma suna ganin ta wani bangare cewa a'a ai harkar tafikar da shari'a a Najeriya harka ce ta kuɗi ko harka ce ta wanda ka sani ko harka ce ta kaza so ko ta wanne dai in ka kalle shi zaka iya yin magana a kai to amma mu bangaren mu na wanda suke da harka tafikar da harkar shari'a da sauransu idan aka ce gabaki daya harkar tafikar da shari'a a Najeriya babu adalci a ciki to zaka fahimce shi gaskiya ba a faɗi gaskiya ba domin iyaka kokari a ko ina dai da akwai gurbatattu da akwai nagari ma gaskiya a yadda tsarin yake wani lokacin shari'a saɓanin hankali ce sai ka ga shari'a ta yi kaza ta yanke hukunci ku na waje ba ku san mutum bai je ya dauki shari'a nan ya duba ya ga me aka yi ba me ya faru kawai sai yake hukunci ya ce an yi adalci ko bai adalci ba saboda haka gaskiya a najeriyanci dai a yanzu akalla ba a kasar kusan kashi saba'in ko tamanin na kotuna suna yin kokari To kaji lauya mai zaman kansa Aminu Mahmud Darma wanda ya fashin baki dalla-dalla kan yadda al'amuran kotuna suke kasancewa a ƙasa Najeriya.
To Allah ya kyauta. Mu To gan- amin.
Mu gangaro siyasar nan jihar Kano ita kanta. Ka san kotun kolin dai a wannan rana ta tabbatar da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin zababben gwamna.
Haka zalika a gefe guda kuma kotun ta tabbatar da Aminu Waziri Tambuwal na jam'iyyar PDP a jihar Sokoto a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna da aka gudanar. To da haka kuma mu ɗauki kalaman 'yan siyasa wanda suke ci gaba da bayyana su ma mabambanta ra'ayoyinsu akan yadda hukuncin ya kasance a yau.
Musamman yadda 'ya'yan jam'iyyar APC suna murna suna farin ciki su kuma 'ya'yan jam'iyyar PDP suna haƙurƙurtar da magoya baya.
Haka abin yake a koda yaushe idan yau ka rasa gobe wani ya samu imirna jibi kuma sai ga abin ya dawo kanka.
Mu fara da kalaman awwalu soja bakin wafa.
To ya shigo dai a wannan rana ne yana taya mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan nasarar da isamu a kotun koli.
tare da kira a gare shi fa da kasan gwamna ya ce zai sosa inda yake masa kaikayi da haka ya ce to gwamna fa kai ya manta ya sosa sosai musamman a karamar hukumar gezawa To yanzu mai girma gwamnan jihar Kano kai ne cikakken gwamnan jihar Kano Allah ya tabbatar da kai kuma ka ce dama duk inda ike maka kaikayi sai ka sosa kuma idan ma inda ba za ka iya sosa ba hannunka ba zai kai ba gwaggwa za ta sosa maka dan haka nake kira farkon sosawar da za ka yi dan girman Allah kai wa Allah ka cire shugaban karamar hukumar Gezawa daga kan mukamin sa yanzu yanzu kuma a kai shi kotu ya sosa wadda ya yi misali a duba da abubuwan da aka bullo da yan adaidai sau suna ganin ai an sosa musu wannan shugaban karamar hukuma da nake cewa da na yi kiraye kiraye cewa lalle ne a ruguje shugabannin ƙananan hukumomi baki daya a sa kan tumomi to yanzu kafin ai haka wannan shugaban karamar hukuma geza da nake so mai girma gwamna ka cire shi abubuwan da wannan shugaban karamar hukuma ake tafkawa a wannan karamar hukuma wallahi ba a taba samun shugaban karamar hukuma me da me yayi wannan shugaban karamar hukuma na farko dai idan aka kyale shi kafin ma tenuwarsa ta kare malam ina tabbatar maka da cewa duk dan karamar hukumar gezawa sai ya tashi da bashi da shi da 'ya'yansa mutumin nan ya sayar da burtanin shanu ya sayar da guraren da yara matasa suke koyon aiki ya sayar da inda talakawa suke cin abinci misali ramin kasa ya je kasuwa ya yanka ya je tashar mota ya yanka ya sayar kai a ƙarshe ma ina gaya maka yanzu in ba a yi wasa ba filin da za a ba mutane su yi bakawarta wala mutumin nan duka shi ya sayar amma misali menene hujja ai shi yaro ne yau izo wane ne shi za a yi masa shari ni da karan kai na karfe biyu na je tashar gezawa mai tarihi aka yanka wannan tasha aka sayarwa da mutane ni da karan kai na je ga ramin kasa nan ga kuma wannan gidan kusa da ake cewa gidan kusa na gamayyar local gaman guda biyu ne geza daga basa wannan shugaban karamar hukuma sun haɗa kai sun sayar don haka wannan shugaban karamar hukuma idan ba ku kyale shi ba haba ina yan bokon geza ne ina masu arziki watakila fa yana samowa da wannan karamar hukuma ne kudaden shiga yaya za a yi ka sai da kadarar karamar hukuma ka sama wa karamar hukuma shiga duk abin da mai girma gwamnan yake basu ana ba su giran ɗinsu daidai gwargwado wai ina yan bokon gezawa ne suna ji suna kallo suna gani cewa yaron nan zai sa su cikin takaici kowane ɗan karamar hukuma sai an wayi gari cewa ƴaƴansa sun shiga bala'i me isa ba za ku yi magana bayan karamar hukumar gezawa ne mutumin nan sai ya sa ku cikin masifa Awali soja bakin wafa kenan ɗaya daga cikin 'yan siyasa a nan jihar Kano.
mu leƙa jam'iyyar PDP inda muka karbi kalaman gamboli a ja'in Matsakaicin dattijo a yankin arewacin ƙasar nan.
a yanda yake faɗi ba To ai ka mai tambaya kwanakin ba ina takardar da aka bashi ta matsakaicin dattijo. Ya kama wannan takardar?
A'a yana dai faɗa ne su matsakaitan dattawa ne da abin da suka gani za su yi magana.
To waye ya naɗa shi?
A'a kuma wannan sai dai ko a tambaye shi.
Ai ya faɗa maka ya ce Profesa Ango Abdullahi ne ya naɗa shi.
To a wannan rana dai ya shigo ne yana hakurkurtar da 'ya'yan jam'iyyar PDP game da wannan shari'a.
mutanen jihar Kano ku zauna lafiya a zauna da kowa lafiya yan kwankwasiya mun karɓi kaddarar da Allah ya sauka mana Allah mun gode maka kuma muna umartar magoya baya a ci gaba da addu'o'i da ake saba yi wa kwankwasiya a ci gaba da yin ta kar a tsaya Allah baya sabon aiki shi ubangiji Allah ya yi nasa mun kuma gani mun kuma gode kuma duk wanda zai tada hankali ba ma goyon baya a zauna lafiya da kowa duk inda kake ka zauna lafiya da abokanan zamanka mu da Allah ya jarabe mu mun gode wa Allah Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kai mu 2023 Amma misali dama gwamnan Kano kaga ya riga ya ɗibo wasu aikace-aikace yanzu kenan ya samu damar karasa su.
ba magana ce ta aikace aikace ba mu jihar Kano ce a gaban mu kullun ta Allah ma jihar Kano ce a gaban ce a gaban mu makoma jihar Kano ita ce a gaban mu isa muka yi gwagwarmaya muka yi duk yanda zamu muka yi addu'a muka yi da jikin mu Allah ga hukuncin da ya saukar Allah mun gode maka kuma muna umartar magoya baya kowa karka koma ba ka ci gaba da ka inda kake da ka yau dinnan a daura ɗaura ɗamarar zaben 2023 kuma injiniya abba kabiru yusufa ya karɓi wannan kaddara mu magoya bayan su mun karɓi wannan kaddara kuma magoya baya kowa ya karɓi kaddarar nan da Allah ya sauka mana Allah ya bamu zaman lafiya jihar Kano ce a gaban mu kuma wannan gwamnati ta yi mana abin da ta yi mana su ma abin da suka yi mana a jira a ga abin da Allah zai yi To kaji Gamboliya ja'in kenan guda daga cikin mabiya ɗariƙan nan ta kwankwasiya kuma masu kare muhibbar tafiyar kwankwasiya To ka san fa akwai matasan 'yan siyasa irin su dan na Audu na gidan shanu kenan.
wanda shi ma guda ne daga cikin magoya bayan jam'iyyar APC.
Shi ma dai ya shigo a wannan ranar da ya bi sahun irin su awwalu soja bakin wafa wanda suka shigo suna taya murna ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan nasarar da ya samu a kotu.
abin da muke faɗa yan kwankwasiya Musa Ilyas ya gaya wa mutanen nan za ta tabbata da nasara insha Allah tun kan a yanke wannan hukuncin Musa Ilyas ya faɗa mutanen nan duk bidin bidin din da suke Musa Ilyas ya gaya musu ana ɗaure su da igiya da tone to su gane hakan ba sai yau yanzu tun da aka faɗi wannan sakamakon ina mai tabbatar ma shi kansa madugun ɗarikar kwankwasiyar an neme shi sama da ƙasa a rayuwa Kuma ta tabbata an ce kafin yanke wannan hukuncin da za a yi muku shi kansa jagoran naku shi ma ya girgiza da hukuncin da za a yanke.
zuwa ne ne ya gaya ma Ganin abin da ya faru a Imo shi sa ya girgiza.
a imo imo kano state ce imo ba kano state bace ina mai tabbatar ma babu wani a cikin wannan ɗariƙar tamu ta gandujiya wanda ya ɗar akan wannan shari'ar ni idan ka same ni a koda yaushe mutane har zuwa ake a gane kwamfidak ɗina ina yan majalisa ta na ariyar kafu larabawa ina las ina salim na jima ina gaya muku waɗannan abubuwan da muke gaya muku shine hakikanin gaskiya gandujiya ci zaɓe shi kenan da rigar ka mutum ya zo ya kwace ya fita da gudu ya ce ba za ka fi shi ka karɓa ba wannan ganganci ne wannan mun jima muna gaya muku mu muka ci zaɓe ga ko ta tabbatar mana da nasara ta tabbatar mana da cewa mu ne muka ci zaɓe yanzu shigowa ta nan gurin akwai wanda na gani daka magana amma neman duka yake wannan ba daidai bane A ina kai haka.
ita siyasa ina nuna ma cewar shi wanda na isar da sakon ai dole ya san wane Shi ne mai sauraro ba sai ce kamar yarfa kake so kai waɗancan mutane don ganin ka samu nasara a kotu.
babu magana ne fa ai abin da muke gaya musu nasara ta mu ce nasara tana tare da Dr. Abdullahi Umar Ganduje bari za bari kaji in gaya ma yanzu iya abubuwan da ciyaman na karamar hukumar Kumbotse addu'o'i da saukar karatun Qur'ani da aka dinga yi akan wannan shari'ar alaji ai ina mai tabbatar ma nasara ta mu ce Daman ta tabbata sun ce ai ku jiraye su zaben shekara ta 2023 za ku gani za su kada ku da ku za su yi handin oba.
Ko shi kenan 2023 ta zo muna tare su ga da wanda za mu haɗa su 2023 ina mai tabbatar ma 2023 ko ni aka tsayar gwamnan Kano kowa mutanen can suka tsayar iya ni zan kayar da kowa ne ne magoya bayan mu na karamar hukumar Kumbotsa muna ƙara kwantar muku da hankali akan wannan zaben da za a yi ranar muke jira ta zo nan da kwana biyar idan ta zo za mu tuntsirar da balla dama balla kwata kwata babu shi a cikin zuciyar 'yan karamar hukumar Kumbotso Karfa ta canja zani fa abin da ka faɗa kuma mai sauraro zai ga ba haka bane ba.
je ku reken sani za su tarar da mai dubu su je mariri wai kai akwai irin su alhaji mansur kyauran Shi mai iya a yankin da za a ce har ya cancanci a zaɓe sa.
to ni yanzu ka duba a me na zo gidan rediyon nan ka duba duk irin ayyuka Biya ƙasa na ganka.
yanzu ka duba abubuwan da ya zo ya mana wannan blog din tun kafin a rantsar da shi ya zo ya mana blog na makarantu a nan gidan shanu haba gwarza Blog da me kenan?
blog na makaranta mana Cikin wace makaranta?
cikin makarantar mu ta nan gidan shanu To kaji dan na Audu gidan shanu daga jam'iyyar APC.
To shi ma ka san Ibrahim Ahmad Umar ba a bar shi a baya ba wajen garzuwa cikin wannan shiri domin ya bayyana ra'ayinsa akan wannan shari'a da aka yanke.
Tsohon dan takarar gwamna a jam'iyyar PDC. Duk da dai magoyin bayan jam'iyyar PDP ne a daidai wannan lokaci, shi ma ya shigo yana mika godiya ga Allah bisa wannan hukunci da aka zartar a wannan rana.
kamar yadda muka ce duk abin da ya faru da mu za mu gode wa Allah na daɗi na rashin daɗi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu ina tambayar lauyoyi da su zo su yi min fashin baki dama akwai haka alo ko kuma coge ne irin na siyasa duk shari'an nan da aka yi mun karɓi dufi amma bayan wannan shari'a ta ɗaya akwai ta biyu wacce mutum ba zai kare kansa ba mai sauraro zai so ka mai fashin baki tunda dai mai sauraro ya ga san cewa wannan ita ce kotun koli daga ita sai dai a hakura da wanda ya yi shari'ar da waɗanda suka saurari shari'ar da manyan da suke jam'iyya su sun san cewar bayan wannan shari'ar akwai wata wacce kuma ba a kare kai saboda haka komai da za mu zo mu tarar mu mun dangana komai ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce mu fita da ubangiji ya bamu to amma Allah yana nan baya bacci jama'a su ci gaba da mana addu'a kuma muna kiran kafitanin mutanen mu su zama masu kare doka da oda a zauna lami lafiya Allah ya kai mu lokacin da za mu sake yanke hukunci da ƙuri'a kamar yadda muka ci zaɓin a baya aka danne mana saboda haka wannan abubuwa da ya faru mu ba mu ji daɗi ba amma muna godewa Allah subhanahu wa to yanzu haka ina makomar 'ya'yan jam'iyyar PDP da kuma ku masu goyawa injiniya Abba Kabir Yusuf baya a'a mu kasan ba masu olsa siyasa bane kuma mu ba 'yan gambara bane kuma duk inda gaskiya take muna nan ta tabbata kenan za ku ci gaba da zaman ku a cikin jam'iyyar ku ba wai za ku tsallaka ga jam'iyyar gwamnati ba babu ruwanmu da wani jam'iyyar gwamnati gwamnati za mu ci gaba da adawa gwargwadon yadda doka ta bamu dama ko ko da ta ba ku mukami mai gwabi so kake mu ma mu zama yan gambara maganganun da muke a baya za mu zo mu karyata abin da muka faɗa a baya ƙarya ne ba dan al'umma kuke yi ba kenan abin da na zo na faɗa na faɗi abin da yake faruwa ne saboda gwamnatin da bata san inda ta sa gaba ba ba za mu bi ta babbatar rekod mu akan abin duniya ba to kaji Ibrahim Ahmad Umar kenan tsohon dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar PDC Kafin mu leƙa ɓangaren 'yan kasuwa, akwai pharmacist magaji Dahiru Zarewa, wanda ya shigo shi ma yana taya murna ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa wannan nasara da aka samu a madadin 'yan ƙaramar hukumar.
sai dai fa kar ka manta fa ya ce idan fa zaben cike gurbin nan ya zo lallai su tabbata al'ummar yankin sun zabi pharmacist magaji Dahir Zarewa a matsayin dan majalisar jiha mai wakiltar yankin muna kira ga al'ummar jihar Kano baki daya da a bashi haɗin kai domin ci gaba da ayyuka masu muhimmanci da yake kawowa a jihar Kano musamman wannan bangarori guda biyu da su ne tushen al'umma bangaren ilimi da bangaren lafiya sannan zan yi amfani da wannan dama na ya kira ga mutanen jihar Kano musamman ƙananan hukumomin nan guda tara wanda za a sake zabe ranar Asabar 25 ga wata da su fito mazansu da matansu manya da yara su kaɗawa 'yan takarar jami'ar APC gaba ɗayansu mai albarka a ƙuri'a don samun nasarar wannan gwamnati daga ƙarshe ina kira ga mutanen karamar hukumar rogo na mazabar veli mazabar zarewa da mazabar zoza cewa ranar asabar 25 ga wata su yi fitar dango su fito su zaɓi famusin magaji ɗahir zarewa don ya zama ɗan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar rogo don ci gaba da kawo ayyuka masu muhimmanci wannan yanki na mai albarka To kaji pharmacist magaji Dahiru Zarewa.
to mu sake koma cikin jam'iyyar PDP mu ɗauki kalaman Shamsu Kura wakilin talaka A wannan rana ka san shi ma ɗan gwagwarmaya ne a jam'iyyar PDP. Ya shigo a wannan rana yana jajantawa 'ya'yan jam'iyyar PDP tare da kira a gare su kansu ci gaba da addu'a kuma kada gwiwarsu ta yi sanyi a cikin wannan jam'iyya.
da farko dai ina so in yi kira ga al'ummar jihar Kano da a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da haƙuri domin duk lokacin da kake musulmi dole ka yarda da kaddara mai kyau da mara kyau kuma wannan abin da Allah ya mana mun karba kuma mun gode Yanzu shi kenan sai a mara wa gwamnatin Kano baya.
eh to ai ko amara wa gwamnatin Kano baya ko ka amara mata ai shi Bahaushe ya ce ba hawan ba saukan kuma wani hanin ga Allah baiwa ne kuma shi kansa idan yayi tunani ba abun munna bane wannan abun idan dai yayi tunani ya tsorata domin Allah yana iya wa bawansa talala domin inna rabbaka rabil misat duk inda ka kai da shuhurarka da abubuwanka akwai inda zaka zo ka tar da shi yana nan yana ji yana gani ba kuma ya bacci baya gyangyadi Dama fa shi ya ci zaɓe kuma kuka ce ba ku yadda da wannan zaɓen da ya ci ba kuka tafi kotu. Kuma yau kotu ta tabbatar masa.
To ai idan Allah ya hana ka wani abin sai kai godiya. Yanzu alal misali ka ɗauki ɗan baba Sintai lokacin da ya ci gwamnan jihar Taraba munna yake yi. Ɗauki marigayi Umaru Musa yar Aduwa gashi Allah ya bashi shugabancin Najeriya duk tarayyar Najeriya shine na ɗaya amma da Allah ya so ikonsa ya ɗauke shi waye isa ya tsayar. To mu kullum abin da muka yarda da shi mun yarda cewa idan Allah ya bamu mun gode in ma bai babu ba mun gode kuma wani hannun ga Allah baiwa ne kuma mai tunanin cewa zai yi abin da ya ga dama a jihar Kano in dai muna nan wallahi kowaye mutum bai isa ba Kamar yaya.
to ai idan kana takama kai kai ne gwamna kuma lokacin da yancin ka ya tsaya lokacin da wani yake kamawa baka isa ka ci gaba da tukin tsaye da tukin ganganci a jihar Kano mu zuba maka ido ba Wai wa yake yin tukin tsayin da tukin to ganganci.
ai kowa ya riga ya san gwamnatin jihar Kano ba ta tare da al'ummar Kano kowa ya riga ya san al'ummar Kano ba sa tare da gwamnatin Kano Yadda hidimtawa al'ummar Kano da gwamnatin take yi.
babu magana hedontawa duk da dai da barazana al'ummar Kano take yi To kaji Shamsu Kura wakilin talaka kenan guda daga cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP kuma masu kare mai hibbar tafiyar injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso.
Mu leƙa ɓangaren 'yan kasuwa inda muka karɓi bakuncin Sadiq Abubakar Salihu jami'in yada labarai na gamayyar ƙungiyar 'yan kasuwa na nan jihar Kano.
Su ma fa kasan 'yan kasuwa ba a bar su a baya ba wajen taya mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan nasarar da aka samu a kotun.
dama shi ne zaɓin 'yan kasuwa kuma shi ne zaɓin al'ummar wannan jihar ta mai albarka jihar kano abu na biyu in ta mai girma gwamna murna bisa ga wannan samun nasara da ya yi da al'ummar jihar kano gaba ɗaya wani sai ce to ba ta murna ba kalubalen da yake gaban ku musamman da kana suke sa ran su ga ayyukan da irin wanda suke so alhamdulillahi musamman mu 'yan kasuwar jihar kano ba abin da za mu ce mai girma gwamnan jihar kano illa mu gode masa mu kuma taya shi da addu'a kuma dama dukkan ɗan adam ba zai rasa kalubale ba amma abin da ake dubawa nasarar da aka samu musamman mu 'yan kasuwa ba mu taɓa samun gwamnatin da ta kula da mu wanda ta san mu ma a matsayin mu na 'yan kasuwa ta mutunta mu irin mai girma gwamnan jihar kano ba da haka mu ba mu da wani kalubale a gurinsa illa yi masa addu'a abubuwan da yake na alkhairi Allah ya riko da hannayensa ya dafa masa ina barazana da 'yan kasuwa suke kuka cewa ana yanka shaguna ana yanka kasuwanni to kamar yadda na faɗa kalubale ai ba za ka rasa ba amma wannan abubuwa da ake faɗa to wani zai mu daɗi wani ba zai mu daɗi ba amma mu kamar yadda na gaya maka yan kasuwar jihar Kano ba abin da za mu ce mai mai girma gwamna illa mai masa addu'a Allah ya riko da hannayensa ya dafa masa abubuwan da ya dauko na alkhairi ubangiji Allah ya dafa masa ya aiwatar da shi to ku yan kasuwa me kuke sare a wannan tafiya kenan ta sabuwa to alhamdulillah da farko mune masa godiya kamar yadda ya kula mu na gaya maka ya zabi daga cikin yan kasuwa a cikin mu ya ba da makamai MD guda biyu a cikin wannan kungiya kuma alhamdulillah ya kare mata goma shi a wani kwamitoci ya saka yan kasuwa kuma alhamdulillah muna sa rai kamar yadda mai girma gwamna ya alkawari akwai sauran ta goma shi ma da zai wa yan kasuwa na bangaren mukamai bangaren kuma kula yan kasuwa wanda insha Allah mun san yan kasuwa suna ran mai girma gwamna don mun ga alama muna kira ga mai girma gwamna kamar yadda ya saba taimakawa kuma alhamdulillah yanzu dukkan wani shari'a shari'a ta kare tun da an je kotun kurukus muna sa rai insha Allah mai girma gwamna ya duba halin da yan kasuwa suke ciki musamman kanana domin a tallafa musu su ma a ci gaba su tafiyar da rayuwar su cikin kwanciyar hankali To kaji Sadiq Abubakar Salihu PRO na gamayyar kungiyar 'yan kasuwar jihar Kano.
Haka daman a siyasance abin yake shi ma dai Aminu Justice dan jam'iyyar PDP ne ya shigo a wannan rana yana haƙurƙurtar da 'ya'yan jam'iyyar PDP kan al'amarin da ya faru a kotu.
Sai dai kuma ya yi kira ga 'ya'yan ƙaramar hukumar Kumbotso musamman a wannan zaɓe da za a gudanar zaɓen cike gurbi.
Wanda za a yi shi a ranar 25 ga watan da muke ciki.
Wanda ya ce lalle lalle su duba su ga waye kamata su zaɓa a wannan ƙaramar hukuma.
wannan hukunci da aka yi mun karba mun yadda Allah ne yake bada mulki a lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama wannan ba zai hana mu barin kwankwasiya ba mu kwankwasiya shiga sojan bazar kaze zama daram dam a kwankwasiya amana da yardar Allah nan da shekara hudu kamar yanzu ne kuma ina so in ja hankalin yan uwana yan karamar hukumar kumbotso wanda za a yi zabe a tsamiyan mariri domin naji sun fito suna kalamai cewar zaben yau shi zai tabbatar musu da zaben cewar za su ci zabe ranar da za a maimaita zabe to ina so in gaya musu yan tsamiyan mariri yan kwankwasiya ne yan tsamiyan mariri jajirtattu ne yan tsamiyan yan mariri sun san waye honorable balla domin ballan nan dole mu gode masa mu ƙara gode masa sai ake ganin cewa kamar tun da yanzu kotun koli ta riga ta yanke wannan hukuncin ana ganin kamar makoma ƴaƴan kwankwasiya cewa ta shiga wani hali kai ka dube ni kai ka san cewar muna zaune lafiya daren kwankwasiya mun muna da abun yi ma mu sana'a ne mu ba gudu ba ja da ba kwankwasiya kuma muna kira ina ƙara jaddadawa cewar ƴan tsamiyan mariri sanadiyar balla abubuwa na alkhairi sun shigo mana tsamiyan mariri dama ya saba to amma ina so ku tsaya tsam ku tunani da kanku yanzu gashi an ce kotu ta kori ƙaranmu an fara alƙawurukan da aka yi muku ku zuba ido za ku ga wasu ba za a yi ba domin ana ganin za a yi waka cika tashi to wallahi in kun shirya mun shirya za mu kafa mu tsara mu raka mu jira mu tabbatar da cewa wanda ya ci zabe an bashi kuma yan tsamiyan mariri ku sani uwar mu ɗaya uban mu ɗaya idan kuka fito wasu suka ruɗe ku suka je suka karɓi abubuwa suka zo suka tunzura ku kuka je kuka yi abin da ba daidai ba wannan ku kai wa kanku ai ana ganin a yankin naku na karamar hukumar kumbotso shi kansa wannan wanda kake da awar cewa yan karamar hukumar kumbotson su zabe sa bai yi ma al'ummar yankin abin a zo a gani ba lokacin da ya samu madafin iko a baya.
Ka je kai kuturin ka nawa kai yanzu kafin ka shiga tsamiyan mariri za ka tabbatar da aikin balla za kana zuwa bakin titi za ka ta fariyar makaranta da yi za ga abubuwa na alkhairi ka a yanzu ma da baya kan mulkin yana taimaka al'umma yana yin abubuwa na alkhairi wannan lokacin ba zai faɗi in faɗi irin alkhairan da honorable balla ya kai mana mariri zuwa tsamiyan mariri.
Alal misali waccan makaranta da karga ka ambace ta menene sunanta kuma ina take domin mai sauraro ya gane cewa shi yayi.
Ka je mariri za ka ganta a bakin titi da benanta ma yana nan wannan tarihi ba zai manta da ita ba. makaranta ce ka ta fare aka yi ta a Mariri Secondary School an yi a primary ka je za a ganta.
Ahmad Kaji Aminu Justice dan jam'iyyar PDP wanda yake kira ga 'ya'yan karamar hukumar Kumbotso kansu zaɓi Honorable Ibrahim Balla.
To Abdulkadir ka san akwai shugaban karamar hukumar Kumbotso Honorable Kabir Ado shekara.
Shi ma ya taya murna ga mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan nasarar da ya samu a kotu.
yau babu wata magana Dr. Abdullahi Umar Kanduje shine halattaccen gwamnan jihar Kano daga yau zuwa shekara hudu masu zuwa insha Allah saboda haka wannan ya kamata mutane su karatun tanisu ina kira da dukkanin magoya bayan jam'iyyar PDP da kuma yan kwankwasiya da su bar wannan tafiya tasu da dawo cikin jam'iyyar APC mu ci gaba da tafiya da su to misali wani kira za ka yi ga magoya bayan jam'iyyar APC domin ganin an yi murna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali babu tashin hankali babu wata hayaniya a faɗin jihar Kano to abin da nake kira da 'yan jam'iyyar mu ta APC masu ladabi da biyayya a je a yi murna cikin lumana kada a je a tsokali kowa. Mu muna da tarbiyya kuma mun san na gaba mu ba za mu je gida mu ci mutuncin kowa ba. Za a yi abu cikin lumana da girmamawa amma mutane dai su fito su nuna godiya ga Allah da kuma abin da Allah ya bamu mun gode mun ƙara godewa kuma mun gode. Dukkanin mutanen jihar Kano a ƙarƙashin mu suke da 'yan jam'iyyar APC da waɗanne ma ba 'yan jam'iyyar APC ba muna nan akan kare su na kare dukiyoyinsu da rayukansu kamar inda Allah ya dora mana.
To kaji Honorable Kabir Adofin shekara shugaban karamar hukumar Kumbotso.
Ahmad na baka da masu sauraro.
To masu sauraro yadda ta kasance kenan a wannan shiri na hangen dala na wannan lokaci. A madadin Abdulkadir Yusuf Garzo da muka gabatar da wannan shiri tare da shi sai kuma abokiyar aiki Khadija Rabi Indabawa wanda dukkaninmu karkashin jagorancin shugaban sashen siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai. Ahmad Rabiu Ja'in nake cewa da fatan za mu kasance lafiya.